إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إنكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى رب مكروم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kare tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan rana ta litinin a yau muna bakwai ga watan a rabi'u thani hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da 29 ga watan tara shekara ta 2025 miladiya mun haɗu a wannan masallaci mai albarka a nan masjidu dalil qur'an da ke nan unguwar wuntin dada a nan cikin garin bauchi inda muka saba haɗuwa domin gabatar da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a daidai wannan lokaci a illa iyaka darasinmu na yau ba cikin tafsirin alkur'ani mai girma za mu yi shi ba za mu gabatar da muhadara mai taken taɓargazan tijjani da inyasi a kan haƙƙin allah da janabin manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam munasaba ta cewa akwai waɗanda suke mabiya waɗannan gumaka ɗin suna bauta musu suna bin su a matsayin alloli a matsayin ababen bauta kuma suna jingina wannan abin da suke yi ɗin a matsayin ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma su dage akan cewa lallai wannan shine addinin da Allah ya yarda da shi shine kuma addinin da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi har ma suna ikirari da kuma sukar duk wadda baya tare da su a matsayin cewa shi din makiyin manzan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to abu na farko shine a munasabar da ta sa nake so mu gabatar da wannan muhadara shine saboda munasaban abubuwan da muke ganin yanzu suna ta faruwa kuma suna kai komo tun daga nan cikin garin Bauchi har zuwa Kano da sauransu yadda muke ganin musamman abin da ya taso daga cikin garin kano da kuma yadda muke ganin wasu daga cikin jahilai kuma wawaye musamman wasu da suke zaune a garin nan suna ikirarin muhadarori da sauransu da sunan wai ba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kariya daga farautar makiya to idan za ku ba wa manzan Allah kariya daga farautar makiya to ku sani cewa tijjani da inyasi su ne makiyan farko da suka fara farautar mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan mutane guda biyu kamar yadda na ambace su suna da taɓargaza mai tarin yawa taɓargazozi masu tarin yawa akan haƙƙin Allah da kuma janabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba kowa ya sani cewa duk wani mabiyin ɗarikan tijjaniya ko kuma ka ce duk wani mabiyin addinin tijjaniya domin abu ne wanda yake wadih ga duk wanda yake karatu addinin musulunci daban tijjaniya daban musulunci da tijjaniya ba ɗaya ba ne karka ɗauka tijjaniya wani ɓangare ne na musulunci addinin musulunci daban tijjaniya daban al'islamu fi shikin wa tijjaniyatu fi shikin akhar wannan shine magana ta gaskiya kuma idan mun karanta wasu daga cikin aƙidojin da shehu tijjani ya tafi akai da wanda inyasi ya tafi akai za ku tabbatar da cewa addinin musulunci daban tijjaniya daban abu na farko shine ina so kowa ya sani cewa duk abin da za mu ambata ba wani abu ne wadda mu muka kirkira muka jingina musu ba wannan littafin da kowa ya san shi littafin jawahirul ma'ani ne kuma ba wani ɗan tijjaniyan da yake musun cewa littafin su ne saboda haka shine babban bible din nasu shine babban bakandamiyan nasu shine babban inda sirrinsu yake kunshi a ciki illa iyaka da yake shi jawahirul ma'ani wani littafi ne kamar na yan secret society shi ba a karantawa a fili sai dai a karanta ma wasu yan tsiraru a ɓoye saboda haka sai kafircinka ya kai kafirci kafin a bude a karanta maka shi to sai dai sun yi batan hanya malamansu ba su kyauta ba wanda ya rubuta littafin ya yi batan hanya saboda ya kai shi kasuwa ya sai da shi mu ma kuma mun je mun sayo shi a kasuwa kuma gashi nan insha Allah ta'ala za mu karanta abin da yake cikinsa mai rayuwa ya rayu mai mutuwa ya mutu abu na farko shine a mu sani cewa babban aƙidan da tijjaniya take ginuwa akai mafi girma shine aqidan wahdatul wujud wannan aqida ta wahdatul wujudi ita ce aqidan cewa babu wani wanda yake wai a ce wannan Allah ne wannan wannan bawa ne babu wannan duk duniya kowa Allah ne wannan ita ce aqidan wahdatul wujud kuma ita ce aqida mafi girma wadda tijjaniya take ginuwa akai aqidar wahdatul wujudi aqidan cewa kowa Allah ne aqidan cewa komai Allah ne wadda kuma wannan abu ne wadda yake a fili babu kuma wanda zai yi jayayyan wannan aƙidan a cikinsu to mu dai mun sani mu a matsayinmu na musulmai mun yadda cewa babu wani abin bauta a duniya in ba Allah ba Allah daban halitta daban Allah shine mahalicci sannan kowa da komai kuma halittan Allah ne kamar yadda Allah yake cewa a cikin alkur'ani الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa Allahu khaliqu kulli shay Allah shine mahalicin dukkan komai babu wani abu da yake kai komo a duniya face Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda ya halice shi kaga kenan ashe in dai har Allah shine mahalicin komai ashe ba yadda za a yi a ce kuma kowa Allah ne saboda duk abin da aka ce halittan Allah ne ya nuna shi wannan abin ba Allah bane Allah shine Allah shi shi kadai duk wani wanda ba shi ba kuma to ba Allah bane shi to wannan aqida ta aqidan wahdatul wujud shine aqidan da tijjaniya take tafiya a kai kuma koda a ce kaga wani daga ciki yayi musun cewa ba shine aqidan da tijjaniya take tafiya a kai ba to wasa ne kawai da hankalin wawaye amma abinda aqidan take tafiya a kai shine tafiya akan cewa komai Allah ne suna tafiya akan cewa komai Allah ne wanda shine maganan da Ibn al-Arabi yayi cewa wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna abin da yace shine babu wani abu a duniyan nan face shi din abin bautan mu ne hatta kare da alade yace hatta kare da alade wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna in ga kare da alade to ba komai bane su din face ababen bauta ne su din alloli ne su din to yanzu wannan na farko kaga duk wanda ya dada wannan aqidan kafiri ne shi duk wanda ya shakkan kafircinsa shi ma kafiri ne duk wanda ya mutu akan wannan aqidan zai tafi wuta kuma zai dawwama a wuta in kai shakkan dawwamansa a wuta kai ma zaka dawwama a wuta eh saboda shirka ce Allah kuma ya yi alkawari cewa duk wanda ya mutu yana ma Allah shirka to Allah ya haramta masa shiga aljanna innahu man yushrik billah وما من إله إلا
وإن لم ينتهوا عما يقولون يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha Allah yana cewa lallai waɗanda suka ce Allah shine na ukun alloli guda uku ma'ana suka ce Allah uku ne Allah ya ce sun kafirta duk waɗanda suka ce Allah uku ne Allah ya ce kafirai ne su wa ma min ilahin illa ilahun wahid Allah ya ce babu kuma wani abin bauta face abin bauta guda ɗaya wa in lam yantahu amma yaquluna Allah ya ce kuma in ba su daina fadin wannan abin da suke fadi na cewa wato Allah uku bane la yamassannal ladina kafaru minhum azabun alim waɗanda suka kafulta a cikin su azaba mai daɗi za ta shafe su yanzu kun ga wannan ayar da malam ya karanta mana Allah yana magana ne da kiristoci da suka ce annabi Isa da nana Maryama da Allah su ne alloli guda uku Allah ya ce waɗanda suka tafi akan wannan aƙidan sun kafirta to ina kuma ga wadda yake da aƙidan cewa komai Allah ne yanzu misali sai aka kawo maka ga kirista mai Allah uku sai ka ce mai ka musulunta sai ce ya yadda ya musulunta amma shi musuluncinsa zai musuluncin komai Allah ne yanzu wannan musuluntan da ya tsakani da Allah gaba ka ci ko baya ai inda a ce akwai kafirci mai sauki to gwanda kafircin mai Allah uku akan kafircin mai komai Allah wanda kafircin mai Allah uku akan kafircin mai komai Allah saboda shi mai Allah uku sai da ya zaɓi zaɓaɓɓu tatattu cikin bayin Allah wanda in ka zage su ma ka fita a musulunci kafin ya ce su ne Allah amma duk da haka Allah ya ce kai kafiri ne ina kuma ga wanda a fahimtansa da fir'auna da hamana da abu lahabin da abu jahalin da george bush da obasanjo da obama duka allah ne a wajensa kuma wannan wanshi sunan shi musulmi Allah kuma yana cewa wa qala Allah la tattakhidhu ilahayn ithnayn Allah la tattakhidhu ilahayn ithnayn innama huwa ilahun wahidun fa iyaya farhabun Allah yana cewa wa qala Allah Allah ya ce la tattakhidhu ilahayn ithnayn Allah ya ce kar ku riki ababen bauta guda biyu kar a ce kana da wani Allah na biyu bayan Allah da ya halice ka Allah ya ce inna ma huwa ilahun wahid abin bauta abin bauta ne guda ɗaya Allah ɗaya ne a cikin wato ɗaya daga cikin littafai wadda aqidan tijjaniya take tafiya a kai a cikin littafin jawahirul ma'ani akwai bayani da aka kawo akan cewa abul abbas ahmad tijjani kenan yana cewa qala ibn al-arabi al-hatimi ibn al-arabi al-hatimi yana cewa haina laqiya sayyidana haruna alaihi salatu wassalam wai akwai wani malami sunan shi ibn al-arabi al-hatimi shine wanda ya fara kirkiro aqidan wahdatul wujudi yace wai ya gamu da annabi haruna alaihi salatu wassalam sai ya ce da shi ya nabi Allah ya annabin Allah ƙauluhu faɗin Allah da ya ce falatu shi bitibiyar a'ada kaga ai annabi haruna ne yake magana da annabi musa ko ya ce karka ba da ƙofan da makiya za su yi mana dariya sai ya ce ainihin aduwu allazi tushiru ilai wani irin abokin gaba kake nufi wa hal thamma shay'un kharijun anillah anillahi ta'ala akwai wani abu a duniyan nan wanda yake wajen Allah ne akwai wani abu a duniyan nan wanda yake ba Allah bane shi din au kama qala lahu ko kuma kamar yanda yace masa wa anna ma'sharal arifina nara kulli shay'in huwa Allah yace mu kuma da ka gan mu nan arifai mu aqidar mu komai Allah ne fa kaifa yutasawwaru an yakuna aduwan ya za a yi a ce akwai wani abokin gaba bayan komai Allah ne annabi Musa ya kama gemun dan uwansa annabi haruna ko da kansa yana jijjigawa saboda ya dawo ya samu mutanensa suna bautan dan maraki annabi haruna ya ce innal qawmastad'afuni wa kadu yaqtulunani sun maida ni ba kowan kowa ba sun raunana ni sun yi ma kaman za su kashe ni fala tushmit bi al a'da kar ka bari abokan gaba su yi mana dariya sai ce to in kace akwai abokin gaba to mu ai a fahimtar mu komai Allah ne to in dai komai Allah ne ai bai kamata a samu wani sunan shi abokin gaba ba sai ce wai qala lahu sayyiduna haruna alaihi salam sai annabi haruna wai yace da shi tarawnahu kadhalika huwa Allahu fi nafsi al-amri yace kaga wannan maganan da nayi akan cewa karka bari abokin abokan gaba su yi mana dariya yace abokan gaban da shine Allah a cikin asalin al'amari ma'ana shine abinda ibnul arabi abinda ibnul arabi yake nufi shine wai wadda ya fara kirkira da kuma tabbatar da aƙidar komai Allah wai shine annabi haru abinda ibn arabi yake nufi kenan annabi haruna ya tabbatar masa da cewa yanzu komai Allah ne saboda haka annabi haruna ya yadda cewa komai Allah ne wannan ita ce maganan da shehu tijaniya a rawaito daga ibn arabi wanda shine fara kirkiro aqida ta cewa komai Allah ne to yanzu kaga wanda yake da wannan tabargazan akan hakkin Allah kuma kana bin wannan addinin nashi ina jin ai bai kamata ana maganar son Allah da son manzo Allah bai kamata mabiyin wannan addinin ya sa baki ba bai kamata yi magana ba bai kamata ya sa baki ba saboda haka wannan kaga na farko ƙarya ce ibnu arabi an haife shi a shekara ta wato 560 bayan hijira ya rasu a shekara ta 638 bayan hijira ta ina ya gamu da annabi haruna ta ina sai bayan manzan Allah ma ya rasu sallallahu alaihi wasallama da shekara 628 kafin aka haife shi amma kafin da shekara 550 kafin aka haife shi amma kuma wai yana ikirarin cewa ya gamu da annabin Allah annabi harun alaihi salatu wasalam kaga wannan na farko karya ce maganin cewa ya gamu da annabi harun karya ce wannan na biyu kuma batun cewa annabi haruna shine ya tabbatar masa da aƙidar komai Allah wannan ƙarya ce ma annabi haruna kuma aƙida ce ta kafirci kuma duk wanda ya yadda da wannan aƙidan kafiri ne shi duk wanda ya yadda da wannan maganan kafiri ne shi wannan abu na farko kenan abu na biyu shine shehu tijjani a cikin maganganunsa idan kana so ka ga maganan ka duba littafin aljami' lidurar al'ulumin fa'ida yana cewa fama fil wujudi kullihi illa alhadaratul ilahiyya fi zahiril kauni wa batini babu wani abu a duniyan nan gaba daya a zahiri da batini face wannan abin yana cin halara na ubangiji shi din ubangiji ne fal kaunu kulluhu hadaratul haqq duniya gaba daya da abin da ke cikinsa halaran ubangiji ne kaga wanda yake cikin halaran ubangiji kuma ya dawo ubangiji ke ya dawo ubangiji sannan yana cewa wa qala ba'dhum wasu daga cikin malaman suna cewa innal alama suratul ilmi ilahi sai ka ce wai duniya gaba daya hoto ne na ilimin Allah duniya gaba daya in kana so ka gane waye Allah ko ka kalli hoton duniya to shine Allah tabdija wannan abu na farko kenan abu na biyu shine ikirarin shehu tijjani da inyas akan cewa da Allah da manzon Allah abu ɗaya ne abinda suke faɗi kenan cewa da Allah da manzon Allah babu bambanci abu ɗaya ne shehu tijjani ya faɗi wannan cewa da Allah da manzan Allah abu ɗaya ne kamar yadda yake fari a cikin salatul ghaibiyya yana cewa Allahumma salli wa sallim ala aini zatikal aliyya Allah ka yi salati da aminci akan asalin zatinka mafi ɗaukaka shine wa wai shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yace to wannan ishara ce zuwa ga cewa da Allah da annabi duka ɗaya ne wannan ita ce maganar Shehu Tijjani yace da Allah da annabi duka abu ɗaya ne babu bambanci ba bambanci sannan shi kanshi shehu ibrahim yana cewa a fahimtarsa ita ce cewa da allah da manzan allah sallallahu alaihi wasallama abu ne guda ɗaya wadda mu kuma musulmai mun sani cewa allah daban manzan allah daban don allah mahalicci ne manzan allah bawa ne Allah mahalicci ne manzan Allah abin halitta ne saboda haka da Allah da manzon Allah abubuwa ne guda biyu daban-daban ba ɗaya bane kuma ko kai karan kanka hankalinka ya isa ya nuna maka Allah daban manzon Allah daban domin duk taurin kan ɗan bidi'a ya yadda manzon Allah haihuwarsa aka yi har kirkirar rana yayi da sunan ranar mullan haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka taba jin dan bid'an da yace yana mullan ranar haihuwar Allah ka taba ji ashe kenan dan bid'a shi kanshi ya yadda Allah lam yalid wa lam yulad ne manzon Allah kuma fa haihuwansa aka yi Allah in kace in kace Allah na da da ka kafirta in kace Allah na da mata ka kafirta in kace manzon Allah bashi da mata ka zama kafiri in ka ce manzan Allah bayi da ɗaka zama kafiri saboda ƙur'ani ya kore ma Allah Allah ya kore ma kansa mata ya kore ma kansa ɗa ya kuma tabbatar wa manzan Allah cewa yana da mata yana kuma da 'ya'ya kaga duk wanda ka kareta a cikin wannan ka zama kafiri Allah yana cewa badi'us samawati wal ardi anna yakunu lahu waladun samawati wal ardi anna yakunu lahu waladun ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم Allah yana cewa badi'us samawati wal ard Allah shine wanda ya kage halittar samai da kasai sai Allah ya ce anna yakunu lahu waladu ta yaya za a ce wai Allah yana da da walam takul lahu sahiba bayan Allah bashi da mata kaga anan Allah ya kore ma kansa abu biyu ko bashi da da sannan kuma bayi da me bayi da mata to in ka ce Allah na da ɗa ka zama kafiri don ka kare ta ayan Kur'ani in ka ce Allah na da mata ka zama kafiri don ka kare ta ayan Kur'ani amma in ka ce manzan Allah bayi da mata ka zama kafiri don nan ba ka kare ta Kur'ani in ka ce manzan Allah bashi da 'ya'ya ka zama kafiri don ka kare ta Kur'ani saboda Allah ya tabbatar masa cewa yana da mata yana da 'ya'ya ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina
النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما Allah yana cewa ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi mai daraja kulli azwajika ka faɗa wa matanka na aure wa banatika da 'ya'yanka da ka haifa kaga wannan ayan ta tabbatar masa yana da mata sannan kuma yana da me yana da 'ya'ya shi kuma wancan ayan ta kore ma Allah cewa bashi da mata sannan kuma bashi da ɗa to ya za a yi kace da Allah da annabi abu ɗaya ne ya za a yi kace wannan wai da Allah da annabi abu ɗaya ne to garin wai tabbatar da cewa da Allah da annabi abu ɗaya ne sai inyas yake cewa wai inna allaha ma auje da illa muhammadan wa ma arsala illa muhammadan Allah bai samar da komai ba in ba annabi muhammadu ba Allah bai aiko duk wani manzo ba duk wani manzon duniyar nan Allah bai aiko shi ba muhammadu kadai Allah ya aiko annabi muhammadu kadai Allah ya aiko walam yursal min quraish sannan manzon Allah ya ce wai annabi muhammadu ba daga quraishawa aka ciro shi ba yace wa muhammadun ma sallaqattu in yasi ya ce annabi muhammadu bai taba yin sallah ba wala samun ya ce manzala bai taba azumi ba wala hajja ya ce manzala bai taba yin aikin hajji ba wala jahada ya ce annabi bai taba yin jihadi ba wala nakaha ya ce manzan allah bai taba yin aure ba wala walada wala wulida manzan allah bai haifa ba ba a haife shi ba wannan maganan tana cikin littafin shehu ibrahim mai suna asirul akbar ka duba shafi na goma sha shida zuwa shafi na ashirin da uku za ka samu wannan magana a ciki yanzu inyas ya kore wa manzan allah sallah ya ce manzan allah bai taɓa yin sallah ba ya ce manzan allah bai taɓa yin azumi ba manzan allah bai taɓa yin aikin hajji ba manzan allah bai taɓa yin jihadi ba manzan allah bai taɓa yin aure ba bai haifa ba kuma ba haife shi ba kaga duka waɗannan maganganu ne da suka karyata Qur'ani suka karyata hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma jingina ma manzan Allah wannan shi ba zagin manzan Allah bane yanzu in ba rainin hankali ba irin na dan bid'a wanda wannan yake cilla da bansa ya kamata ya budu baki ce ga wani ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga asalin tantirin dan iskan da ya zagi manzan Allah ne ga nan asalin wanda ya zagi Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kai bari ka jima ƙarshen zagin da inyas ya yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam inyas a cikin littafinsa fi riyadu tafsir a tafsirin suratul tahrim inyas yake cewa fa isa abuhu haqiqatan huwa muhammadun sallallahu alaihi wa sallama yace annabi isa alaihi salatu wassalam babansa na haƙiƙa shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama yace li hadal qurb ma kana bainahuma nabiyyun saboda wai kusancin da ke tsakaninsu tsakanin annabi isa da annabi muhammadu ba wani annabi amma yace wa tazawwaja sallallahu alaihi wasallama bi ummihi fil janna wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai auri mahaifiyar annabi isa ne in an je aljanna ya ce adatuna abinda muka saba na hannu mu shi ne a tazwiju yasbiqul walad ya ce wai abinda muka saba a al'adance shi ne aure ne yake riga haihuwa duk wanda aka ce matarsa ta haihu ko ya haihu ana so a tambaya ya yi aure ko bai aure ba ko? don ana tsammani a bisa al'ada da kuma tsari na addini sai an yi aure kafin ake kafin ake haihuwa ya ce walakin na hadal walad wuli da ƙabla an ya tazawwaje abuhu bi ummi ya ce amma sai dai shi wannan ɗan an haife shi ne tun gabanin babansa ya auri mamansa waye babansa wai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka tsine ma wanda ya faɗi wannan magana wanda ya dada wannan magana Allah ka la'ance shi dan Allah duk wanda aka ce ya haihu kafin ya yi aure me ake jingina masa yanzu wadda wannan abin yake cikin addininsa ya dace ce ga wani ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wadda ya zagi manzan Allah irin wannan waye ya zagi manzan Allah irin wannan ai asalin karshen wanda ya zagi manzan Allah kenan sallallahu alaihi wasallama ka jingina wa manzan Allah cewa ya haihu kafin aure la ilaha illallah ka jingina wa manzan Allah wannan maganan kuma wanda yake girmama wannan mutumin wai ya fito yana maganan cewa wai ga wannan wai ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ya zagi manzan Allah irin wannan akwai wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan wanda kuma wannan maganan da ya fa ya kade ta qur'ani ne dan Allah cewa a cikin alqur'ani inna mathala isa indallahi inna mathala isa indallahi kamathali adam khalaqahu min turabin قال له كن فيكون الحق من ربك الحق من ربك فلا تكن من الممترين الله yana cewa inna mathala Isa inda Allah misalin halittar annabi Isa a wajen Allah ka masali Adam kamar misalin halittar annabi Adam ne irin yadda Allah ya ga dama cikin ganin damansa ya halicci annabi Adam ba uwa ba uba haka yi ga dama ya halicci annabi isa da uwa ba uba khalaqahu min turab Allah ya halicce shi ne daga turbaya thumma qala lahu kun fayakun Allah ya ce ma annabi isa kasance sai ya kasance Allah ya ce zama sai ya zama amma shi kuma inyas shi kuma inyas sai ya ce wai annabi sallallahu alaihi wasallam shine baban annabi isa wannan ita ce aqidar inyas wannan ita ce aqidar inyas ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka tsine ma duk wanda ya zagi manzan Allah duk wanda ya jingina wa manzan Allah wannan batancin Allah ka la'ance shi Allah ka saukar masa da bala'i da masifa duk wanda ya da wannan aqidan duk wanda ya da wannan aqidan Allah muna roƙonka ka saukar masa da bala'i ka toshe mishi kofofin rahamanka su kuma in sun isa su yi wannan addu'a in sun isa su amsa kuma a haka ba za ka samu wani kafiri zindiki ya fito zai kada wannan magana a haka za ka samu wani zindiki ya fito zai kada wannan magana kuma a haka shi ma wai zai kada wannan magana ne wai da sunan masoyin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da shi wai zai fito ya ce zai kada wannan magana kaga irin zagin da in ya sai manzan Allah ko to a ina ga duk wanda yake aqidan tijjaniya yake addinin tijjaniya din yanzu daga wannan ai kun gane tijjaniya daban musulunci ba daga nan kun fahimta ai tijjaniya daban musulunci daban kar ka dauka tijjaniya wani bangare ne na musulunci addini ne mai cin gashin kansa annabinsa daban abin bautansa daban allansu daban mu musulmai allanmu ɗaya annabi mu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yan tijjaniya allansu kowa kowa komai annabinsu shehu tijjani eh dan shi a wajensu ma ya wuce annabi shi a wajensu ya zama abun bauta ne shi kama ba ma manzan Allah ba ne shi sallallahu alaihi wasallama shi tijjani ya wuce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai dai ya haura matsayin Allah Allah kyauta daga cikin aƙidan da tijjani da inyasi suke tafiya a kai shi ne duk wadda ka gan shi yana bautan gunki to karkace mai dan me dan wannan gunkin shi ma Allah ne ya ce don wannan gunkin shi ma Allah ne ya ce don da Allah ya ce ma annabi Musa inna ni ana Allahu la ilaha illa ana fa'abudni wa aqimis salata li zikiri cewa da Allah ya yi la ilaha illa ana ya ce ma'anansu shi ne la ma'abuda gairi wa in abadal authana man abadaha duk wani abun bauta to ni ne ko da mai bautan gumaka ya bauta ma gumaka to mani ya bauta mawa naka mai bautan gunki in ya bauta ma gunki to ya bauta ma Allah ne fama abadu gairi wala tawajjahu bil khudu'i wat tadhalluli li ghairi duk wanda ga ganshi yana bautan gumaka to ba ma wani na ya bauta mawa ba wannan tawalu'un da yayi da kaskantar da kan da yayi ba ma wani na yayi ba mani yayi bal anal ilahul ma'budu fihi yace wai Allah yana ce ma annabi Musa ne duk abin da kaga ana bauta masa to ni ne abin bauta a cikin su Allah ne ya shiga cikin wannan gumakan sai ake bauta musu daga duk wanda ya bauta musu to ya bauta ma Allah ya ce wannan shi ne ma'anan faɗin Allah ta'ala inna ni ana Allahu la ilaha illa ana fa'abudini ya ce wannan shi ne ma'anan wannan fahimtar wannan maganar tana cikin littafin jawahirul ma'ani ga tana a gabana tana cikin jawahirul ma'ani to shi yasa za ku ga wannan maganganun da suke cikin jawahirul ma'ani ba sa son a dinga karantawa ba sa son a dinga karantawa shi yasa suka sanya malam lawan turayom a gaba ba don komai ba sai don saboda yana karanta mai yana karanta jawahirul ma'ani eh daga ƙarshe sai suka laƙana masa cewa ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka ce ya zagi annabi sallallahu alaihi sallama kuma ba wani abu bane difa'an ne an shuyukhihim suna ba da kariya ne mashegunnansu sai suka jingina da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama in ba haka ba ai waɗannan karatuttukan da malin lawan turayen yake ba yau ya fara ba ko ya saba yin su tuntuni shekaru aru aru me yasa tun wancan lokacin ba a taba ce ya zagi manzo Allah ba sai yanzu wai cewa haka yi wai an bugi biri da rani ya rasa laifin me yayi da yi dogon tunani sai ya tuno ashe laifin tun da damuna yayi to shine laifin malam lawan turayen an fake da guzuma an harbi karsana laifin kenan kuma yanzu dan Allah ya ku yan tijaniya meye laifin wanda ya karanta littafin ku da kuka rubuta ai jinjina masa ya kamata ku yayi jinjin mu yanzu ba suna zagin ibnu abdul ba ba suna zagin ibnu taymiya ba akwai wanda muka taba su kansa dan ya karanta littafin ibnu taymiya hasali ma mu muna karantawa muna karantawa yanzu in ka kalli waɗannan ƴan islamiyya mafiya yawan su sun yi littafin usulul salasa mafiya yawa mafiya yawa an yi littafin kitabut tauhid littafin wane ne ibnu abdul wa muka taba zagi dan ya karanta su wa muka taba suka don ya karanta to ku me matsalan ku don an karanta littafin ku ku dinga zagin mutum don me me kuke tsoro a bayyana a ciki kafirci shine kun san kafirci ne a ciki eh sai za ku ka tasa malam lawan a gaba to ku sani cewa malam lawan turayon farawa yayi yau in kashe shi aka yi wallahi in Allah ya raya mu muna nan za mu ci gaba da karanta shegiya za mu ci gaba da karanta matsiyaciya za mu ci gaba da karanta kafira yauwa iya abin da ya rage shine idan wani ya ɗauko littafinmu ya karanta in ya fassara larabci ba daidai ba mu ce a'a ba daidai ba ne a biya mai a gyara mai to kuma abin da ya kamata ku yi sai ku in aka ce yau yayi karatun jawahirul ma'ani sai ku zauna ku saurari karatun tiryan tiryan inda ya karanta ba daidai ba ku gyara mai inda ya fassara ba daidai ba ku gyara mai idan kuka yi shiru kuka ci gaba da suka ta wani bangare ya nuna kun yadda larabcin da ya karanta daidai ne fassaran da ya yi ma daidai ne ya nuna kenan aƙidar ku aƙidan kafirci ne don haka ku zindikai ne kafirai saboda haka kar ku taba tsammanin wai din an ce yau ba malam lawan tunanin wai za a daina karantawa kar ku taba tsammanin haka kar ku taba tsammanin haka shekara talatin baya malam lawan tunanin yana matsayin ɗalibin malam jafar lokacin malam jafar kuka saka a gaba da irin wannan zage-zagen da ƙarerayin kun ɗauka cewa idan malam jafar ya mutu matsalan ku ta ƙare malam jafar na mutuwa ashe kafa ce guda ɗaya ta dinna kawo ka da yawa malam jafar na mutuwa sai ga dr abdullahi gadon kaya ya inna alhamdulillah sai ga malam lawan tunayen ya taso inna alhamdulillah sai ga manyan malamai sun fito hud su malam alkasim hotoro sai ga sunan sun fito sai kuma kuka gane o ashe malam jafar mai dan sauki sauki ne to na rantse muku da Allah in malam lawan turayim ya mutu za ku gane shi din ma mai sauki ne za ku gane shi din ma mai sauki ne eh ai Allah ya ji kan malam Abubakar Girawar Gumbu ya sha faɗa cewa in ba ku tuba ba to za a kai lokacin da sai wani ya iya kallon idon shehi ya nuna masa ya tsaya ce kai mushriki eh kuma wallahi an yi so ga mu mun zo kuma an yi so wallahi ga mu mun zo wallahi saboda haka a wajenmu inyas mushiriki ne tijjani mushiriki ne kuma ko yana nan yana gabanmu za mu nuna masa yada mu ce kai mushiriki wallahi mun iso su suna ɗan saka dattako a ciki saboda haka abun suna bi a sannu sannu eh mu kuma ba mu san wannan ba kun ga idan yaranta ne mu ma a cikin yarantan muke idan zamananci ne mu ma yan zamani ne idan ɗanyen kai ne wannan kuma dama bai da makaranta kowa akan titi ya ɗauka kowa akan titi ya dauka shi yasa za ku ga muke gaya muku da yawan aƙidun 'yan tijjaniya ba musulunci ba saboda matsayinsu ɗaya da ashar don ashar kowa akan titi ya dauka kuma kowa yana fito da samfurin nashi maulidi akwai wanda ya taba koyan maulidi a makaranta kowa akan titi ya dauka da ya dauka akan titi kuma sai ya ci gaba da me kowa sai ya ci gaba da kirkiro nashi kuma ka dauki maulidi me maraban maulidi da kirismeti me ma rabin maulidi da kirismeti a annabi muhammadu ya yi maulidi annabi isa ya yi kirismeti annabi muhammadu ya ce a yi maulidi annabi isa ya ce a yi kirismeti sahabban annabi muhammadu sun yi kirismi sun yi maulidi sahabban annabi isa sun yi kirismeti a cikin maulidi ana yin waƙoƙin bege da shirka ma annabi muhammadu ko ba yi kiristoci suna waƙoƙin a bege da shirka ba annabi isa su hada shi da Allah ko ba sa yi yan maulidi suna cewa annabi muhammadu sa'an Allah ne ko ba sa fada yan kirismeti suna cewa annabi isa sa'an Allah ne ko ba sa fada yan maulidi suna kida da badujala ko ba sa yi yan kirismeti suna kida da badujala ko ba sa yi a can suka aro yan maulidi yan maulidi suna cakuduwa maza da mata ko ba sa yi yan kirismeti suna cakuduwa maza da mata ko ba sa yi yan maulidi suna runguman juna maza da mata ko ba sa yi yan kirismeti suna yi ko ba sa yi yan maulidi suna uniform ko ba sa yi yan kirismeti ba yan maulidi suna girke-girke ko ba sa yi yan kirismeti ba maulidi akwai lada? kirismeti akwai lada? maulidi na da ka'idoji yana da sunnoni yana da farillai yana da mustahabbai yana da rukunai yana da sharuɗa kirismeti na da su? hazihi bitilka ba bambanci wallahi ba bambanci ba bambanci ba bambanci saboda haka da kirismeti a baka ji shekarun da aka ce wai a kaduna kirismeti ba rai ne inin bambanta ba wai kiristoci sun te yan maulidi maulidi
bana ma an yi abinci to bana ma an yi abauci bana ma an yi abauci to menene a ciki wai cewa kai wai wai yar shi'a ta je wajen magajiya ta je mata wa'azi ta daina harkan karuwanci ta ce to da da karuwanci da auren mutu'a me yayi bambanci Eh, a a karuwanci ana ba da sadaki auren mutuwa ana ba da sadaki karuwanci ana neman shaidu don da a ɗaura shi auren mutuwa ana yi ce to a zai bitin kame ne kuma ke man daki shigo sau ki shigo sau kawai saboda haka duka in ka ɗauka za ka ga duk a ƙirin yan tijjaniya ba inda kake zuwa makaranta ka koyi shi ku gaya mun waye a cikin ku ya koyi salatul fati a makaranta a ina kuka tsinci matsiyaciya akan hanya akan hanya ana aka tsinto ta kuma har yau ba a samo inda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi salatul fati ba sai a ƙarya sai a ƙarya iya inda ake ginin gashi nan anan cikin jawahir ma'ani shehu tijjani ya faɗa cewa wai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a karan farko ya faɗa masa cewa salatul fati tana daidai da saukan ƙur'ani sau shida da suka sake haɗuwa da shi sai ya ce masa wai salatul fati in mutum ya salatul fati sau ɗaya to wanda ya sauƙin ƙur'ani sai ka sauƙe ƙur'ani sau dubu shida sannan ka yi duka zikirorin duniya kaf sannan sai a ɗauko mai salatul fati guda ɗaya sai ku zama ɗaya da shi wai sai ku zama ɗaya da shi haka shehu tijjani ya faɗa kuma wai manzan Allah ya faɗa masa wannan ne ya ƙauzatar lama naman manzan Allah wai ya faɗa masa wannan ne a farke ba a bacci ba manzan Allah ya faɗa masa wannan a farke ne ba a bacci ba kaga idan mutum ya yadda da wannan to ya tuhumi manzan Allah da ha'inci domin tambaya da za ka yi matijjani a nan shi ne a wani matsayi ka ajiye manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a ce yau ga wani salati mai falala wanda karanta shi ya fi ƙur'ani sau dubu shida amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya rayu shekara ashirin da uku yana koyar da alƙur'ani amma bai koyar da salatin nan ba har ya rasu ga sahabbansa kalifofinsa shiryayyu ga ansar ga muhajirun ga duka sahabbansa kaf tun daga na farkonsu har na ƙarshensu duka har suka mutu ga sunan a inda kabarin annabi yake anan suke shiga su yi sallah amma manzo Allah bai taso ya ba su wannan salatin ba tabi'ai suka zo kaf manzo Allah bai taso ya ba su ba atba'u tabi'ina suka zo kaf duk manzo Allah bai zo ya ba su ba sai da aka yi tafiya tafiya tafiya sai da aka shafe shekara 1150 kafin aka haife ka kai shehu tijjani sannan sai bayan ka girma sai manzo Allah sai ta so sai ya zo ya baka salatin fati. bayan kuma Allah ya yi umarni ma annabi cewa ya isar da saƙon da aka saukar masa ya ayyuhar rasulu ballir ma unzila ilayka min rabbika rasulu ballir ma unzila ilayka min rabbik fa in lam taf'al fa ma ballawta risalata wallahu ya'simuka minan إن الله لا يهدي القوم الكافرين الله مدaukakin sarki yana cewa ya ayyuhar rasul ya kai wannan annabi mai daraja balligh ma unzila ilayka min rabbika Allah ya ce ka isar da abin da aka saukar maka daga wajen ubangijinka wa in lam taf'al in baka aikata haka baka boye wani baka isar ba fama ballagta risalata to a wajen Allah baka isar ba duka saboda haka yanzu a wajen tijjani manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɓoye wani abin da Allah ya aiko shi da shi bai isar ba wannan ta ce aƙidan tijjani bai isar ba saboda haka duka ƙarnonin da suka zo suka rayu gabanin haihuwar shehu tijjani ƙarnoni shekara dubu da ɗari ɗaya da yafi manzan Allah ya bar su ya san ga salatin mai daraja amma ya ƙi ya faɗa musu ya ƙi ya faɗa musu bai gaya masahabbansa ba duk irin wahalan da sahabbai suka yi manzo Allah ya san cewa ga salati nan wanda ya kai Qur'ani sau dubu shida amma ya bari sahabbai suka fita gumurzu yakin Badar suna neman aljanna bayan ga salatin da ya fi Qur'ani sau dubu shida ya bar sahabbai suka yi ta shan wahala suna kiyamul leli suna saukan Qur'ani cikin dare shi ma kai shi manzon Allah ya dinga tashi cikin dare har kafafuwansa suna kumbura ya san ga kuma salatin da ya fi saukan Qur'ani sau dubu shida daraja saboda haka a wajen tijjani manzan Allah ya yi ha'inci Allah ya tsine ma wanda ya tuhumi manzan Allah da ha'inci wannan ita ce aƙidan tijjaniya wannan ita ce aƙidan tijjaniya ai da a ce da a ce kun bari kowa ya ci gaba da tafiyarsa da yanzu muna nan muna tafsirin mu a suratul ma'arij amma tunda kun ce ku kafirai ne to bari ya kamata mu rika ku kafin mun ci eh wannan shine iya maganar gaskiya mutane da yawa suna daukan cewa wai wani ya zo ya same ka cewa zai maka nasiha wai wayannan mutanen ka karbu da su ka fita harkan su Allah ya tsine ma wannan shawarin amin wannan ya tsine nan shawari ne mutum ya zagi annabi ka ce mu fita harkan sa yanzu tiji yanzu in ya siya tuni manzan Allah da ya haihu kafin aure kuma ka ce mu rabu da shi ka ce mu rabu da shi ai ba zai yi ba kuma ina so mu dauki wani abu turban inyas da tijjani zagin manzan Allah ne shi yasa duk wanda zai zagi manzan Allah hakikatan wanda ba shakka akai zaka ga daga can yake fitowa yanzu a Kano kwanakin baya shekarun baya ina jin in ban manta ba shekaran 2017 a wajen maulidi wasu sun yi waka suka ce sunan wannan a wannan wakan ya ce in manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai taso ba ma manzan Allah ya ce ba in Muhammadu zai taso daga Kaulaha ya dawo in ba zai daga Madina in ba zai bi Kaulaha ba za su taka wuyan su suci a cikin suka faɗi wannan magana ba na mantawa lokacin har Dr. Abdullahi Usman Gadan Kaya yayi lecture mai zafi mai suna gafara Inyas a cikinsu a cikinsu su waɗannan ɗin masu cewa ana zagin manzan Allah a cikinsu wani ya fito ya ce ku daina ɓata lokacin ku ya ce wallahi wallahi wannan maulidin da muke ko manzan Allah ne ya ce karbi wallahi sai mu yi a cikinsu ko wani ya faɗi wannan magana ba a cikinsu wani ya faɗi wannan magana kuma wai mai irin wannan maganan shi ma wai ya fito wai yana maganan cewa wai shi ma wai yiwu wai ya fito wai kare martaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to da yake aqidan ta kafirci ce da hujja ta kare sai aka ce wai wai ku fita harkan su wai a raba tsakanin zawiyoyi kowane zawiya kai Allah ya isa guda 70 Allah ya isa ko guda miliyan 100 kai ba za ta yi amfani ba nan ayoyi kan ba sai ka kawo mana 70 ba din ayoyin Qur'ani ma ba su kai haka ba aya ɗaya ko biyu kawai muke so iya abin da muke so kenan saboda haka da yake aƙidar dama ta tafi ne akan kafirci a cikin masu wannan aƙidar fa akwai wanda ya rasu shekaru biyu ko uku baya Yusuf Ali wanda Yusuf Ali duk wanda ya saurari laccan Malam Jafar Mahmud Adam ta gwagwarmaya tsakanin ƙarya da gaskiya zaka ga ya ambaci Yusuf Ali Yusuf Ali shine wanda ya fito ya ce wai in Allah ya yi kuskure shehunnansu ne masu gyarawa wannan ita ce maganar da ya faɗi a cikinsu bai wuce shekara ɗaya ko biyu baya ba wani shehi ya fito da sunan shehunta tsinanne la'ananne ya ce wai ya fi manzan Allah daraja wai mai dalilin su wai saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kwata-kwata shekara 23 yana sallah shi kuma ya fi shekara 60 yana sallah ya ce a shekara 23 da manzan Allah yana sallah duka-duka mutum nawa ya shigar da su musulunci shi kuma ya musuluntar da dubbannin mutanen da bai san adadinsu ba saboda haka yace yafi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan maganan fa ba wanda ya raddinta a cikin su har yanzu ba wanda ya maida maltaninta a cikin su har yanzu ya nuna ishara ce zuwa ga cewa sun yadda da magana sun gamsu da maganar li'anna sukuta rida saboda shiru yalda ne ba wanda ya musun wannan magana a cikin su har yanzu amma wai a duk da haka wai a cikin su kuma a samu wai wanda zai bude baki wai ya ce wai ga wannan sunan shi makin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama har wani ya ce wai ga wani nan wai ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wane ne ya zagi manzan Allah irin zagin da wannan mutumin yayi wane ne ya zagi manzan Allah irin zagin da waɗannan suka yi akwai wanda ya manzan Allah irin wannan zagin a daidai lokacin da fa kuma a yanzu wai suke maganan wai malaman ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama a daidai lokacin fa akwai wani dan shi'a a Kaduna da ya fito yana nasabta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace wai sama kan manzan Allah ne wai kasa kafan manzan Allah ne juwan teku hawayensa ne yini murmushinsa ne dare fushinsa ne duka waɗannan maganganun fa yayi ta yi ba hujja kuma ba wanda ya yi daddin magana a cikinsu saboda tare suke dan dama akwai lokacin da wani cikin waɗannan three donkeys ɗin nan garin eh salasatu rahadun yufsiduna fil ardi wala yuslihun akwai wanda a cikin su ya faɗi cewa wai in kuna so ku gane abin da yasa muke raddi ma wahabiyawa yace wai kun taba jin muna raddi ma yan shi'a yace to kai dama ka taba din ka taba ganin kafiri ya yaki kafiri ai ba zai yi ba ai mu ne da muke musuluncin gaskiya zamu hada ku duka mu yake ku wannan gaskiya ne ai mu ne zamu hada ku duka mu yake ku amma kai kan kafiri ya zai kafiri ya yaki dan uwansa kafiri ta ya za a yi haka to ya ma za a yi ɗan tijjaniya ya yi maɗan shi a raddi ai ɗan juma ne da ɗan jimmai ɗan juma ne da ɗan jimmai eh kuma ku ɗauki wani abu ku gani duk wani maɓarnaci duk wani maɓarnaci a ƙasar nan da za ku daga daga tijjaniya yake fitowa duk wani rikakken boka ɗan tijjaniya ne duk wani rikakken boka ɗan tijjaniya ne duk wani ɗan iskan mawaki to ɗan tijjaniya ne ɗan ɗariƙa ne kwanakin baya akwai wani ɗan fim da ya fito yana wai goron ta mana yake mu yan izala wai ba mu da wakilai a cikin kaniwood wai yana goron ta mana ne wai ba mu da wakilai a kaniwood ya za a yi ɗan izala ya shiga kaniwood ne ai ba zai ɗan izala ya shiga kaniwood ba saboda yana aiki ne da ilimi su kuma waɗancan dama aiki ake yi kowa na tafiya ne mu kibban alawaji saboda haka ba wani abu ne din sun shiga wannan badakalar ba komai a ciki ba komai a ciki saboda haka in dai wakilcin kaniwood ne to a ci daɗi lafiya dama ba masu ba ma bukata inda za a je a zauna ga matan mutane ana rawa ana cashewa kwanakin baya a cikinsu su yan fim ɗin wani ya fito ya bayyana badakalan da suke yi go ya yi bayani cewa zai yi wahala ka samu mace a kani wanda ba a yi zina da ita kafin a sata a fim ba ya yi bayani ba mu muka faɗa ba to ya za a yi yan izala ta shiga wannan wajen ya za a yi dan izala ya shiga wannan go ai ba zai yi ba saboda haka kaniwood ku je ku rike kayanku kaniwood ku je ku rike kayanku mu dai ku bar mu da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to jama'a kun ga waɗannan abubuwan da Inyas da Tijjani suka tafi akai wanda wannan abin da na muka ji na ambata mana ban ambata mana abin da ya kai guda biyar ba duka duka bai wuce nukudi guda uku na kawo ba amma daga nan mun fahimci cewa tijjaniya daban musulunci ba daban tijjaniya daban musulunci daban eh kuma a daga ƙarshe wannan muhadara da muka yi ta a yau turmin farko kenan eh musalsal suna nan biyowa baya ta tabawu har radifa ai wannan aƙida ta tijjaniya da izinin Allah sai mun kai ta ƙasa hasali ma ta riga ta tafi ƙasa din yanda haurin yanzu hauragiya kawai ake yi ka gaya mun yanzu me ya rage a hannun ɗan tijjaniya da ya wuce maulidi maulidi ne kawai shi ma kuma matasa ne suke ruruta shi saboda yanzu shedan ya shigo ciki ana haɗa maza da mata ana harakashewa a cashe a rungumi juna a yi iskancin da za a yi wannan shi yasa abin yake kara ruruta amma duk wani dan tijjaniya ya san wallahi tijjaniya ta mutu ta riga ta mutu ta riga ta mutu yanzu wallahi kullum ina faɗi in na zo nan majalisun in na kalli ƙananan yaran na a gabana wallahi ina jin daɗi eh ishara ce zuwa ga cewa sunna tana da albishir nan gaba sunna tana da albishir nan gaba yanzu don Allah wani karamin yaro ne za mu samu anan ya yi mana bayanin cewa ya yadda kowa Allah ne eh ka yadda shewa Allah ne ba ka yadda kai Allah ba ne kai mai ne kalas aka ce kai mai ne ya ce bawon Allah ne shi bawon Allah ne shi to karatu na shiga karatu na shiga wani kuma yana nan yanzu shekaransa tamanin a duniya wai kuma a matsayin Allah yake rayuwa shekaransa tamanin a duniya shekaransa tamanin a duniya wai shi Allah ne to yanzu yanzu ka tsaya mu tambayi mai aƙidan komai Allah idan kai Allah ne yanzu shekaran ka tamanin to waɗanda suka zo kafin a haife ka su kuma meye su meye su su ma Allah ne kenan kenan wato allolin generation generation ake samu waɗannan allolin su zo su wuce waɗannan su zo su wuce ai mai dubin isa ya gama bayani yayi ya ce in ka ce kai Allah ne ka tafi kai da aƙidar komai Allah ne ya ce to don ubanga me yasa aka haife ka in kai Allah ne ka halicci kanka mana don me ka jira aka haife ka don me ka jira aka haife ka kuma a haife ka ran da aka haife ka baka isa ka yi magana ba baka isa ka taka ba baka isa ka motsa ba sai da kyar da kyar ka fara tafiya abinci baka isa ka haɗiye ba da kyar da kyar ka fara koya ka taso a haka kana tafiya ka faɗi ka fasa kai ka faɗi ka fasa baki haƙori ya karye kuma a haka wai ka tafi akan wai cewa wai- wai- wai wai kai Allah ne kuma fa bayan ka girma fara ka ko sake kuma back to square zero a hakan kuma wai kai Allah ne saboda haka Allah ya tsufa Kai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi sunna tana da albishir sunna ba tana da albishir sannan daga cikin abin da yake so in ji hankalinmu a kai muna ganin abin da yake wakana tsakanin musamman shi malamin malin lawan turayen da waɗannan 'yan bida'a abin da yake so yi magana a kai shine akwai abin da muka gani daga gwamnatin jihar kano wadda mataimakin gwamna ya fito ya yi magana wanda maganganunsa suna ɗauke da lauje cikin naɗi bayani akan cewa ana shirin a shigo da siyasa cikin wannan al'amarin mataimakin gwamnan jihar kano ya yi bayanin cewa wai hatta kama abdul-jabal da aka yi ta ma siyasa ce a ciki kaga yanzu ɗayan biyu suke nema ko dai su saka siyasa a cikin lawarin lamarin shi malan lawan a ce ya zagi manzan allah a ce a kashe shi ko kuma su nema ma abdul-jabal abokin mutuwa abokin zama a kudu abinda suke nema kenan to na farko shi gwamnan jihar kano abba kabir yusuf abba gida-gida muna maka nasiha da ka ji tsoron allah kamar yadda 'yan kano suna faɗi duk ɗan kano in ka same shi zai ce maka gwamna abba kabir yusuf gwamna ne mai adalci mutumin kirki da yawa abinda kanawa suke faɗi kenan to muna maka nasiha da kai da mukarrabanka da shi mataimakin gwamnan jihar kano ku ji tsoron allah duk wanda ya shigo da siyasa cikin al'amarin addini allah sai ya tsine masa albarka allah sai ya la'ance shi kuma dama maganan ita ce akwai wani cikin mabiya ɗariƙan ƙadiriya mabiya abdul-jabbar da tun lokacin zaɓen nan muka ji ya fito ya yi bayani cewa sun yi yarjejeniya da abba kabir yusuf akan cewa ran da aka rantsar da shi daga gidan gwamnati kai tsaye za su wuce su je su fito da abdul-jabbar har yana bayanin cewa za a tafi masa da doki na ƙasaita a kai zai fito ya dawo cikin gari kuma gwamna bai karyata wannan maganan ba har yanzu kuma maganan ana dawo da tana ƙara yawo bai karyata ba sannan maganan da gwamnan jiya mataimakin gwamna ya yi a yanzu ya nuna cewa wannan magana akwai kamshin gaskiya a cikinta so nasiha muke so mu yi musu na farko shine kar yan bidiya su ruɗe ku da yawa wannan yawan da kuke ganin su yi taron kumfa ne hauka ne kawai abin da yasa kuke ganin ahlus sunna kamar ba su da yawa saboda alu suna nutsatsu ne shi yasa alu suna nutsatsu ne yanzu ka shiga cikin garin kano ka je ka ga majalisai na karatu ka ga jama'a a wajen karatu waɗannan mutanen in suka ce za su yi tururuwa a cikin titunan garin kano ina ne zai ɗauke su ina zai ɗauke su yau yanzu idan muka ce mu a nan bauchi wannan hayaniyan da 'yan maulidi suka yi suka nuna wai suna da yawa ku gaya mun yanzu muka ce mu 'yan izala mu fito da wannan satin idan an yi sallan juma'a a masallacin gwalle ga kowa ya tsaya mu fito a tare mu tafi akan titin garin Bauchin nan ka gaya mana titin da zai dauke mu wannan masallacin gwalle ga kadai banda sauran masallatan banda sauran masallatan saboda haka su da yake marasa nutsuwa ne shi yasa za gan su yiwu akan titi duk wani abun da kuma yake da hauka da rashin hankali su ne akan gaba su ne akan gaba yasa da suka zo wai suna magana an zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su me suka yi zanga zanga zanga zanga aikin masu hankali ne aikin yan kwaya ne eh kuma nasu dama na yankin na kan titi ne maulidin akan titi salatin yar kan titi aka samu ta komai nasu na kan titi ne to nasiha ce muke yi ga wanda wannan al'amarin ya shafa da cewa su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah wannan abin da aka yi mutane suna ta kokarin wai kamanta shi da Abdul-Jabbar shi Abdul-Jabbar har a gidansu akwai wakilin da ya zo daga ɗariƙan da yake kai ɗin suka zo aka taru aka yi rubdugo a kansa aka tabbatar ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan kuma kai karin kanka mataimakin gwamna ƙarya kake yi ka ce ka yadda malam lawan ya zagi manzan Allah ƙarya kake yi kai kanka ka san ƙarya kake yi ballantana ballantana ka kwatanta wannan maganin da cewa wai maganin tana kama da da kes din Abdul Jabbar zindiki kafiri ba za su haɗu ba ba za su haɗu ba saboda haka muna muku nasiha ku ji tsoron Allah dama ba da sai sa Adam ya riga yayi bayani cewa su ɗan ɗariƙan suna amfani da cewa gwamnatin jihar Kano tana da saɓani da shi malam Lawal wanda mun san duk abin da ya faru a lokacin zaɓe an yi ta samun wato martani da raddi tsakaninsa da 'yan kwankwasiya marasa kunya marasa mutunci eh an yi ta samun wannan da su shi kuma gwamna abba kabiru yusuf dama dan kwankwasiya ne to shi ne su 'yan ɗariƙan suke so su yi amfani da wannan damar don su ba mu abba kabiru yusuf hanyar da zai huce haushin da yake da shi na cewa malam lawan bai yi shi ba in yana da wannan tunanin a zuciyarsa to in kana so ka ɗauki aya ka zo ka tambaye mu mu yan bauchi za mu baka bayani na'am
mu yan bauchi ai mun ga aya mun ga aya Allah ya ji kan malam Idris Abdulaziz an zo lokacin da gwamnati tana so ta kama shi aka rasa ya za a yi a kama shi sai yadda rika suka ba da ƙoba suka ce ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ai kun san lokacin da aka yaka suka ce wai ya zagi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama aka ce abin da za a yi shine a zo a yi muƙabala irin yadda yanzu aka ce a yi muƙabala a Kano da aka kasa suka ga cewa ba za su kai labari ba sai suka janye muƙabalar ƙarshe gwamnati da ta fito kirikiri ta nuna cewa ita fa faɗanta ba na addini ba ne faɗanta na siyasa ne faɗanta na siyasa ne din inda gaske gwamnati faɗin addini take a lokacin da ya kamata tun da 'yan ɗarika suka janye su gwamnati ba za su iya ba ya kamata gwamnati ma ta fita daga cikin sha'anin amma da ƙarshe aka kama shi aka je aka ɗaure shi wata da watanni yana gidan kurkuku to abinda 'yan bidi'an kano suke so su kenan kaga yanzu ai an ce za a yi mukabala amma suna ta janyewa har yau ban ga wani kwara ɗaya a cikinsu da ya fito ya ce shi zai wakilci ɓangaren sa ba yau ba mu gani ba sai wanda ke ce a raba Allah ya isa dubu saba'in ka ajiye maganan Allah ya isa ba za ta yi aiki ba sauko daga kan mimbari ka zo a yi muƙabala ka zo a yi muƙabala kawai amma in ba ma iskanci ba na magana addini har karmawi zai yi magana alkarmawi ko da ke dama malam gidansu ya gaya mana ya gaya mana ribitin aka dinga masa da kiki ne hal alkarmawi zai yi magana ai bai kamata karmawi ya yi magana ba ba shi bane ya tara wani da ya zo daga morocco wai ana karanta yana fassara wai wannan ya wai ya zo yadda ku tare anan wai zai nemi zunuban ku ya je ya wanke alkarmawi shi ya faɗi wannan magana kuma wallahi wallahi wallahi bi kamilil ihtiram wallahi alkalmomi ba mai cikakken hankali ba ne wallahi hankalinsa akwai damuwa din dama bid'a dama ba ta karbuwa a zuciyar mutum sai ya samu ya ya gamu da wani abu a kwakwalwansa saboda aka su ji tsoron Allah sannan na ƙarshe ina so ku fahimta cewa mu alu suna yanzu mun waye lokaci ya wuce saboda abin da ya sa zan yi wannan maganar muna ganin yan bidi'a abinda suke faɗi suna ta yata suna ta yayatawa har wasu su suna bidiyo suna ɗauka kuma gwamnati tana kallon su sai dai ba za su ga malam lawan turayen ba sai sun ɗauki ransa kuma gwamnati tana kallo har yau ba mu ji wani ya fito ya magana ba shi mataimakin gwamnan jihar kano ba mu ji ya magana akan waɗannan mutanen ba to mutane su sani cewa an wuce zamanin da wani banza da sunan wata bidi'a ko sunan kare wani kafirin shehi zai zo ya taba mun barshi an wuce wannan lokacin mu ba za mu taba kowa ba amma duk wanda ya taba mu ba za mu barshi ba wannan ita ce ya maganar gaskiya ba ruwanmu da kai addini magana ce ta hujja duk abin da kake da su hatu burhanakum in kuntum sadiqin zo ka buɗe littafi ka karanta in ka tashi mu ma mu haɗa namu yin barin mu hau mu karanta in mun gama kai ma ka dawo ka warware ai ta yi a haka ai ta tafi a haka amma in ka taba mu wallahi za mu taba ka wannan ta ce iya maganar gaskiya in ka taba mu za mu taba ka iya maganar gaskiya kenan saboda haka duk waɗanda suka yi waɗannan maganganun cewa za su kashe malam lawan turayen muna ganin su kuma muna da hotunan su kuma muna da rubuce-rubucen su duk abin da ya faru da malam lawan wallahi za mu ɗaukan sa a kansu iya maganar gaskiya kenan gwamnati ta ji wannan da kyau jami'an tsaro su ji wannan da kyau duk abin da ya faru da malam wallahi za mu ɗaukan sa akan waɗannan iya maganan gaskiya kenan ban ga dalili ba yanzu a ranar takuta ha a kano sun kona masallacin juma'a da makaranta da gidan liman a haɗe mallawan ya yi bayani ya ce makaranta ba ta fi makaranta ba in sun kona ta ku kona tasu masallaci bai fi masallaci ba in sun kona na ku ku kona nasu sai gwamnati sakataren gwamnati ya ce wai wannan maganar ne wata daga ma gwamnati hankali wannan maganar ba ita ya kamata daga ma gwamnati hankali ba abin da ya kamata ta daga hankalin gwamnati shine kona wanda suka yi din shi ya kamata ya daga hankalin gwamnati ba maganar arama ba ba maganar arama ba yanzu ya ce gwamnati ta ce aje a bincika za a sake gina wajen abu ne mai kyau wannan ba iya shi muke so ba so muke yi muga an kamo waɗanda suka yi wannan aikin a bayyana su a bainan jama'a a hukunta su a hukunta su don in ba haka ba aikin banza aka yi kenan gobe ma sa su sake konawa don gwamnati ta sake ginawa to in gwamnati ba ta ɗau mataki ba to su ji da wannan duk wanda ya kona masallacinmu za mu kona nasu wannan shi ne kawai in ya so in gwamnati ta tashi ginawa ta haɗa duka biyu ta gina ya batun gaskiya kenan na'am kana kona masallacin mu to insha Allah za mu kona naka gwamnati in ta tashi ginawa tunda adalci take son yi ai mu ma yan kasa ne na'am to in ta tashi ginawa sai ta hada da namu da nasu ta ta sake ginawa amma ba yadda za a yi ba yadda za a yi kawai muna zaune kawai wani banza kawai zai far mana ya hau kanmu yadda ya ga dama ba zai yiwu ba an wuce wannan lokacin an wuce wannan lokacin abinda malamai suka dauka a baya suka jure na rashin mutunci daga wajen yan bid'a sun riga sun wuce Allah ya ba su ladan abin da suka yi mu ko yanzu daga gammun nan wallahi karan bana ne maganin zoman bana haka rayuwar mu take karan bana ne maganin zoman bana eh hikimar Allah ce duk inda ya aje fir'auna zai haje mai annabi musansa saboda ka duk wani matsiyacin dan bid'a da yake raye a yanzu to ya sani cewa wallahi mukan dai mukan dai wallahi mun zo duniya ne daidai da shi na'am
duk abin da duk abin da zai iya yi wallahi ba wanda ba za mu iya yi ba abin da musulunci ya koyar da mu kawai shine karka zalunci kowa amma musulunci ya bamu dama in an ma ka daufan sa fa man yatada alaikum fa tadu alaihi bimithli qur'ani ya bamu dama duk wanda ya taba ka karama wannan shine kaidan qur'ani kaidan qur'ani kenan saboda haka in yan bid'a suna son su zauna lafiya tsakaninmu da su to a ci gaba da zama su karanta mu karanta kenan su karanta mu karanta su karanta mu karanta shine yadda muke yi to kaga in sun canza system suka taba mu to bai kamata su taba mu mu karanta ba bai dace ba kamata in sun taba mu mu taba su wannan shi ita ce iya magana iya maganar gaskiya kenan saboda haka kowa ya sabgansa in za ka yi karatun addini ka yi karatu kuma wanda yake da hujja kan mena shi na faɗa ne wani don allah yanzu in ba ɗan iska ba ka shiga fadin jihar kano nan kaf duk gidajen karuwan da hizba take ta kokarin yakansu baka ga gidan karuwan da yayi maka kama da ka kone ba sai masallaci duk gidajen gala baka ga gidan galan da yayi maka kama da ka kona shi ba sai masallaci duk cocinan da suke cikin garin Kano baka ga cocin da ya dace a kona ba sai masallaci saboda su waɗannan dama ba sa cin karo da abin da kai kake kai ba sa cin karo da shi ba ruwanka da su saboda a coci ba za a ce ku bar bautan shehu ne ba ba ruwansu ma da shehu a gidan gala ba ma harkan addini ya kai sojin ballin da su ce ku bar bautan shehunne nan kuma masallaci ne ka san za a ce a bar bautan shehunne to da da- wato daga kona inda ake yi ma Allah zanga zanga wato wanda ka kona inda ake ma shehu zanga zanga to ku sani masallatan mu kaf in duka za ku bi ku kona su muna kan aqidan duk wanda ya bauta ma shehunne kafiri ne wannan shi ne
ai kuma ina ƙara tabbatar muku duk kururuwan da ɗan bid'a dai da sunan kare manzon Allah ƙarya yake yi wallahi ƙarya ne ƙarya ne a shekaran jiya nake jin wannan mai karyayyen haƙorin ka san in mutum gabo ne kallon ku- gabo yake ba kowa magana yake wai wai saboda wai mu 'yan izala wai mun gansu tare da annabi ne wai to haushin su 'yan dariƙa da muke ji wai shine haushin su ya shafi annabi shi ma muke jin haushinsa saboda wai su muna jin haushin su ne to tunda mun ga sun suna san annabi to shine muke jin haushin abin da suke so mu muka tsana annabi shi ma wai to in ka manta mu ban manta ba akwai lokacin da aka zo ana magana akan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Malam Muhammad Sani Dr. Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemon Farfesa Allah ya saka mishi da alkhairi yayi bayani sai shi wannan mai karayyen haƙo ne sai ya zo masa raddi ya masa zagi da cin mutunci na ƙarshe malam ahmad tijjani yusuf guruntun allah ya saka mishi da alkhairi shi ma da ya zo ya yi bayani sai ya zo raddi sai ta towai kai ahmad tijjani za mu ɗaga maka kafa saboda ka ci albarkacin sunan shehu tijjani to inda za ku gane iskancinsa yake shi ne shi dr muhammad sani umar bai ci sunan muhammadu ba bai ci albarkatun sunan annabi muhammadu ba saboda annabi muhammadin bayi da wata daraja a wajensa annabi mu- yawwa, annabi muhammadu bai kai a ci darajarsa ba amma shehu tijjani da yake shi yana da daraja a wajensa to wannan ya ci albarkacin sunan shehu tijjani ya ce kuma abinda kuma ya kamata mu fahimta shi ne kafin nan sunan ahmad asali sunan waye ne sunan manzan Allah ne amma saboda manzan Allah bai da daraja a wajensa bai kalli suna a fuskan sunan manzan Allah ba sai ya kalli suna a fuskan sunan mai daraja a wajensa shine wa shine shehu tijjani yanzu in ba dan iska ba wannan ne zai ce wai saboda ana jin haushinsa ne wai wai saboda yana son annabi ne ya rike jin haushin annabi kai yara na magana san annabi wannan ya kamata yi magana ya kamata yi magana shehun dai shehun dai shine damuwansa shehun dai shine damuwansa a cikinsu wani ya yi bayanin cewa duk wanda ya mutu baya son shehu tijjani zai mutu ba imani sai muka ce to ina waɗanda suka mutu kafin a haifi uwar shehu tijjani su sun mutu da imani na sun mutu da imani to inda sun mutu da imani su kuma ba su ga shehu tijjani ba ballanta na so shi ashe ni ma ya nuna cewa zan iya mutuwa da imani ba tare da na so shehu tijjani ba saboda haka ni dai kan wallahi ba na son shehu tijjani Allah ba na son shi me yasa me dalilin da yasa ba na son shi saboda ya zo da sabon addinin da ba addinin musulunci ba ai ya zo da sabon addini ya kirkiro sabon addini ya yi ma Allah ƙarya ya ce Allah ya masa wahayi bayan ƙarya yake ya yi wa manzan Allah ƙarya ya ce manzan Allah ya ba shi salati bayan ƙarya yake ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ma manzan Allah cin mutunci ya nuna ya fi manzan Allah daraja da matsayi saboda haka ni dai kan shehu tijjani Allah duniya da lahira ka raba mu da shi duniya da lahira Allah ka raba mu da shehu tijjani Allah ka raba mu da shehu tijjani duniya da lahira eh duniya da lahira ba sunan shehu tijjani a Qur'ani babu a hadisi sunan shi babu a Bukhari babu a Muslim babu a Tirmidhi babu a Nisa'i babu a Abu Dawud babu a Ibn Majah duka waɗanda da musulunci kaf ba sunan shehu tijjani ashe ya nuna zan yi zan iya yin musulunci ba tare da shehu tijjani ba amma akwai abubakar a ƙur'ani sahibin manzan Allah ne shi akwai shi a bukari akwai shi a musulun akwai shi a turmuzi akwai shi a nisa'i akwai shi a ibn maja akwai shi a dukkan tattaban musulunci ya nuna ba zai yi kai musulunci ba sai da abubakar saboda haka abubakar wallahi muna son shi umar wallahi muna son shi allah ka tashe mu a cikin sauransu amma shehu tijjani allahumma ba'id bainana wa baina shehu tijjani Allah ka sa nisa tsakaninmu da shi nisan gabar da yamma ka sanya amadan ba'ida tsakaninmu da shi mummunan addinin da ya kirkiro ya kawo Allah ka kawar da hankalinmu daga kan shi Allah ka kawar da hankalinmu daga kan shi Allah ka kawar da hankalinmu daga kan shi ku kuma yan bid'a Allah ya shirya ku Allah ya kintsa ku Allah ya dawo da ku hanya madaidaiciya littafi dai jawahirul ma'ani mun siyo shi a kasuwa kuma wallahi ba yanda kuka iya sai mun karanta shi wallahi ba yadda kuka iya sai mun karanta shi yawa saboda haka malam lawal tulayon Allah ya kara maka kwarin gwiwa Allah ya kare ka daga sharrin makiya Allah ya kare ka daga sharrin magauta wannan aikin da ka dauko Allah ya taimake ka akai Allah ya karfafe ka akai mu ma kuma muna nan muna bin bayan ka duk inda ka sa kafa to kafar mu kana daura kana dagawa zamu ajiye namu insha Allah saboda haka in an tashi kashe malam lawal tulayon ada da mu haɗa da mu in an tashi ɗaure shi a gidan kurkuku ba shi ɗaya za a kai ba har da mu a ƙidar mu kenan a ƙidar mu ɗaya da shi a haɗa da mu a ɗaure yawwa a haɗa da mu a ɗaure jawahirul ma'ani kuma addinin musulunci manzan Allah ma ya mutu ba a daina ba manzan Allah ma ya mutu ba a daina ba saboda haka yawwa su ya kuta tilfarida eh su ya kuta tilfarida duk ga su nan jawahirul ma'ani ga ta ne kowa ya ganta da kyau ko da yake ba abun gani bane ba amma saboda min babi ne na kafa hujja ko dole mu nemo ta dole mu karanta ta dole mu karanta ta eh saboda haka ko an kama malam lawan ko an kashe shi ko ya mutu ku riga kun yi kuskure jawahiri ma'anin tana hannun mutane kuma duk muna da su kuma da izinin Allah za mu ci gaba da karanta shegiya za mu ci gaba da karanta matsiyaciya za mu ci gaba da karanta kafira za mu ci gaba da karanta fasika za mu ci gaba da karanta ta babu daga kafa ba daga kafa in abin bai maka baka tare mu hanya ka kashe mu Ah, ba yi abin da zai iya ba kenan faqadi ma anta qad inna ma taqadi iya abin da zai iya kenan in ban masa ba ba iya abin da aka yi wa mallam Jafar ba kenan to amma da aka kashe shi yana sakon nashi isa to ai wani ma sai an kashe shi tukunna dai ce to wai mallam Jafar me ya faɗa aka kashe shi ne ka wani ma lokacin zai ji sakon yanzu wannan dambarwan da suke ta yi akan malam lawal akwai wanda da bai ma ji abin da aka faɗa ba sai da suka tada rigiman sai je ci a to ashe wannan mutanen ma yan iska ne makareta to anan ma anan ma ya ƙara fahimta anan ne ma sakon ya ƙara isa anan ne ya ƙara isa saboda haka sakon ma ai in babu su sakon mun ma ba zai isa ba sakon ba zai isa ba idan muka yi karatu na gazallan ahlus sunna ne suna commenting alhamdulillah ina jin daɗi amma ba na jin daɗi sosai kamar in ga zagin ɗan bid'a to wannan ya fi min daɗi ya nuna saƙon ya je kenan amma in ka ji shiru a saƙo bai kai ba in ka ji shiru saƙo bai kai ba amma in ka ji zagi in ka ji zagi to saƙo ya je kenan eh in ka ji zagi to saƙo ya je kenan daga duk wanda ya ji duk wanda ya ji dan Allah ka mana alat cewa saƙon ya isa ka zage mu ka mana alat Allah ya sa mu wani lafiya bai hakuri mun ja lokaci wannan kafirin sun fata mana lokaci Allah ya sa mu dace abin da na faɗa wannan turmi na farko kenan ta tabawu har radifa saura suna hanya insha Allah ta'ala ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار بما النبي صلاه الابراهيميه wanda ta tabbata ba wanda aka tsinto ta akan titi ba Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin